أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin har yanzu muna cikin babi da ke magana akan jihadi a duk lokacin da muka soma babu saboda kalmar jihadi kalma ce wadda aka wato aka fassara ta wata irin fassara su kansu makiya Allah suka ga ta ina za su shige musulunci sai suka shigo ta wajen saboda mai sun san da yawa daga cikin musulmi ba san menene ake nufi da ita ba kalmar jihadi tabbas ita ce yaƙi a je in bugi in buga a kara amma ya ake yaƙi me yake sa a yi yaƙi kaga duk aka tura shi ba wanda ya sani sai ɗaiɗai ku a cikin al'ummar musulmi sai kawai aka fito da shi wasu ma waɗanda ba ma musulmi ba ne suka ce su ma jihadi suke sai duniya ta zama mujahidai ake cewa ko masu jihadi amma mutane masu hankali za su ga masu jihadi suna zuwa su kashe liman su kashe masu sallah su kashe kowa da kowa to wani irin jihadi ne wannan ka kenan da ma makiya musulunci za su wa musulunci adalci duk da cewa da yake da abin kamar jace da sun san cewa waɗannan ba mujahidai ba ne misali to liman bai tsira ba masu sallah ba su tsira ba ta kuma za a ce mujahidai ne a musulunci kawai kenan akwai lauje a cikin nadi sa'annan kalmar jihadi a musulunci kalma ce mai hwadi ba tana nufin kawai yaƙi Allah ma a cikin alkurani yana ta kira wajahidu bi amwalikum ko Allah ya ce kun jihadi da dukiyoyin ashe ana jihadi da dukiya ayyuka da yawa na ɗaukaka duk aikin da ka sani an yi shi na ɗaukaka addinin Allah don Allah jihadi ne duk abin da ka sani karka cire komai taimakon marayu jihadi taimakon masu takaba jihadi ne gina makaranta jihadi ne gina masallaci jihadi ne duk wato kalma ce mai faɗi shi yasa wani lokaci ba an dawo daga yaƙi na bugi in buga manzo Allah ya ce wa sahabbai mun dawo daga karamin yaƙi saura babba sai ya ce afdalul jihadi jihadin nafs mafi girman jihadi shine mutum ya jihadi wa kansa to yanzu inda in an ce ka yi jihadi a kanka ana nufin ka dau na ka dau makami ka ce da kanka na ka gaba magana ba ke ana nufin ka tsayi da kanka ya bi Allah ka sa ranka ka daure ka bi Allah ka sa ranka ka tilasta duk abin da Allah baya so ta bari shi ne jihadi shi ne ma babban jihadi mutum ya sa kai shi da an ci hayya ala sala ya yi hanyar masallaci yana cikin jihadi Allah ya hana zina mutum musulmi ba ruwan shi da zina Allah ya hana shan giya musulmi ba ruwan shi da shan giya ta ta kari a gasunan jirgin duka jihadi ne amma kaga sai aka takura sai da yawa ma suka rasa sununi ne ma jihadin tukuna kawai wannan ma ba musulmi kawai sun dauka kamar musulmi haka kawai suke zama sai su kama mutane da duka al'ummar musulmi in dai musulmi ne da ya san alkur'ani ya san hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu wannan musulmi duk duniya ba masallacin da ake taruwa cewa a je a cici wani ko akwai Allah ya shirya ba masallaci bane ba masallacin da za a yi sallah kuma wallahi sun sani sun sani an bibbi masallatai wani ya taba man labari cewa ana tabbin masallatai a gani wai ko ba an riga da sallah liman zai gaya mamu cewa a shirya wani fulan musulunci ai fulan ɗin shi guda ɗaya ne shi ne gaskiya gamin Allah ayoyin da suke ci alkurani kawai sun isa su gwada wa musulmi cewa musulunci addini ne kai daya Allah madaukakin sarki mu musulmi yake wa dokaciya yake cewa wala yajri mannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'adilu Allah ya ce idilu huwa aqrabu littaqwa Allah ya ce kada gaban ku da wasu mutane ta hana ya hana ku adalci ba ka san mutum kai masa rashin adalci babu Allah ya ce ku yi adalci shine yafi kusa da tsoron Allah khalifofin musulmi gaba ɗaya da suka yi shugabanci sun nuna aya idan kana karanta tarihin sayyidina Ali ka duba sayyidina Ali yanda yake da zafi ya taɓa yarda mayafi wani bai yahudi ya tsinta da ya gan shi ne da ya gan shi ya gani ya gan shi da shi ya ce ba ni mawashi na ce ba na ka bane shi nawa ne abin har ya kai su wajen shari'a kotu kar ka manta sai ne na ali shine khalifa in ya ce ayi sakwara da shi ayi kulikulin kubura da shi na za a yi kaman kai ne ka ce kana rigima da shugaban kasa a kaga sai dai kyale kai yana son ku yi rigiman na to haka aka har suka je kotu shi wanda sayyidina ali ya nada shari'a saboda shi ya nada shi lokacin da zai kira sayyidina ali sai ya ce masa khalifa sayyidina ali da kanshi ya ce a a alkali in za ka kira ni ka ce ali ya ce yanzu ina matsayin ne ali wato ya ja masa kuna gudun kada ya yin adalci inda rigima da shari'a da khalifa da wani ya ce a ka ce dai kawai ne amma kuma haka suka tsaya aka yi aka ta yi tambayi sayyidina ali ina shaida cewa na kare babu shi kuma abin yana hannunsa ya ce na shi ne alkai alkali ya yanke hukunci ya ce na mayafi na bai hude bai hude ya san cewa mayafin na sayi na ali ne ya ga an yanke hukunci ya tabbata ya kada khalifa khalifan da alkalin da shi ya nada ya ga ya fita komai an gama shi da kashi ya dawo ya ce yanzu da musulunci gaskiya ne sanadiyar musuluntarsa kenan ce ya san musulunci gaskiya ne ba wai ganin dama ake ba ba wai san zuciya ake ba amma mutum ya ce ya zai san zuciya shi ya kifa kai shi da Allah ba ruwan shi dukkan mu da ka gani har wanda da ba musulmi ba halittan Allah ne Allah ne halice mu shi yasa ba a yarda musulmi ya zalunci wanda ba musulmi ba ba wanda aka yarda a yi zalunci Allah ya hana zalunci shi yasa zaka ga hadisin da Allah ya magana zalunci sai ya ce ma ya ibadi Allah bai ma kira mu'mine ba na sai ya ce ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi Allah ce ni na hana kai na zalunci waja'altuhu bainakum muharraman kuma na sanya zalunci a tsakanin ku ya zama haram kar wani yayi Allah ya ce fala ta zalamu kada ku yi zalunci nan ita ce matsayin musulunci da haka za mu tashi hadisi na 1319 wa an anas radiyallahu anhu anna ummar rabi bint al-barra wa hiya ummu harithah bin suraka atat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qalat ya rasulullah ala tuhaddithuni an harithah wa kana qutila yawm badr فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاري أسمع حديث daga Anas idan Allah tabbata gare shi cewa Umar Rabi wanda ita ce ake kiran shi bintul barra ita ce mahaifiyar harisa bin suraka ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato abin da ya faru da shi harisa an je yaƙi kafin a fara yaƙi kawai sai aka same shi an harbe shi da kibiya ba wanda ya san wanda ya harbe shi da mashi sai aka samu gawarsa tun ba a fara yaƙi ba to kaga ha'a shi ya cika wa kai shi na ha'a me ya faru ba wanda ya sani to shine mahaifiyarsa bayan an dawo sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ya rasulullah ka bani labarin harisa dana wato da ya rasu tace da yace an kashe shi ranar yakin badar ta ce idan yana aljanna ne shike na zana ya hakuri na san alhamdulillah wato buri ya cika idan kuma yana wani waje kaga bata kira wuta ba ko amma ka san in ba aljanna sai ina a sai wuta ai karshe wannan aya da kaji Allah madaukakin sarki ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wannan inda za a kare kenan inda za a kare amma bayan an yi ceto bayan wanda hantsin kafa ya ja su shiga suka shiga wuta Allah ya fitar da su karshe za a zama kawai daga yan wuta sai yan aljanna dan hatta yan tudun la'arafi Allah madaukakin sarki zai musu gafara ya sanya su aljanna sai zama fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata ya ke ummu harisa ai aljanna ba ma guda ɗaya ba ce wato ba magana yana cikin aljanna ba a'a aljanna ai ba guda ɗaya ba ce wato aljanna ce a cikin aljanna me jami'in aljanna ne jama'a da hausa idan zan ce aljanna da yawa da hausa ne zan ce na abu ka ce ba baka sani ba baka sani ba a yawa ai akwai hausawa ka jira ne na shi ne na ce ai akwai hausawa da yawa duk kai dai baka sani ba ka jira na wani ya ce aljannoni wani makari ya ce aljannu to aljanna da yawa da haka aljanna ce da yawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mata kuma ɗanki ya samu aljannar firdaus ba ma aljanna uwa kowace ba a ya samu firdausi to kun san kun musu rausi ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hayat ita ce ta ƙarshe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus duk shin ku wanda zai roki Allah to roki Allah firdaus Allah ta samu a firdaus manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda ita ita ce aljanna madaukakiya daga ita ba kowa daga cikin ta ne ma ruwan aljanna yake kwarara zuwa sauran aljanna aljanna masu yawa yace kuma samanta filin din aljanna firdausi al'arshin Allah ne ka san mutum ya zama yayi kusa Allah ya samu a firdaus aljannatul firdaus wannan hadisi ne na Imam Bukhari وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوجئ بين يديه فذهبت أكشف عن وجهه فنعاني قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها متفق عليه وسامع حديث جابر بن عبد الله wato ya dala tabbata gare su ya ce an zo da babana zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam alhalin kafirai sun masa kisan gilla musulabi shine a daddata mutum na a cire masa gabobi a yayyanka shi wuri wuri shine tausi da cire masa gabobi a ba shan gani to abin da ya faru hadisi mai tsawo wanda mala ya turo wannan hadisi a ciki hadisi ne wanda shi sayyidina jabir shi abdullahi bin ainihin babansa sayyidina jabir din yana filin yaki ana gobe za a soma yaki ya kira dan ya ce masa na ga a yakin nan za a kashe ni haka ya gaya masa ya ce kuma ga kannanka ka kula da kannanka ya masa wasiki ya ce kuma ana bi na bashi ana bi na bashi idan na mutu ka biya har ya ce masa idan ba za ka iya biya ba ka nemi taimakon wato maulaya kun san kalmar maula ko da larabci tana daukan ma'ana guda biyu tana daukan maula mai gida tana daukan maula yaron gida sai ya ce fasta'in bi maulaya shi karshe ma sai ya rasa wa yake nufi cewa ne fa man maulaka ya ya ce sai ce masa Allah ya ce idan ka nemi ce ka nemi taimakon Allah wajen ka biya mu kuma haka aka yi ya bar bashi mai yawa amma kuma duk ya biya da taimakon Allah madaukakin sarki to washe garin da ya shiga yaƙi shine fa kafirai suka daddata shi sai aka kawo shi gaban manzon Allah sallah an an an yanyanka shi sai shi jabir dan ya je yana so ya bude gawan ya ga fuskan babansa sai sahabbai suka ce a karka bude wato ba sa son ya ga babansa haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ya ce ai har yanzu mala'iku ba su gushe ba suna yi masa inuwa shi Abdullahi mala'iku ba su gushe ba suna yi masa inuwa da fuka-fukansu manzo Allah ya ce masa Jabir Allah bai taɓa magana da wani babu tafinta ba sai babanka ya ce Allah bayan mutum ya mutu direct shi da Allah suka yi magana Allah ya ce masa bawa na ka ne faɗi ne kake so sai ya ce Allah ina son ka mai da ni duniya a ƙara kashe ni Allah ya ce a na riga na yi hukunci ba za a koma ba za a koma ba to ai shine yake to Allah madaukakin sarki ya isarwa sako cewa ga halin da yake ciki na jin daɗi na baya su sani wanda halin da yake ciki wato irin martabawa da daraja da Allah madaukakin sarki ya yi masa shi sayyidina Abdullahi mahaifin sayyidina Jabir وأسهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما سأل الله تعالى شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم an samu hadisi daga sahal dan hunayf yadda Allah ya kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya roki Allah shahada Allah ka ba mu shahada wanda duk ya roki Allah shahada bi sirrin manzo Allah ce amma da gaske ko zan ba mai fassara ma wannan sai Allah shi ya sani ko ya zan da gaske mutum yana son shahada ya roki Allah to Allah zai isar da shi zuwa ga wato gidajen shahidai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa in mata ala firashi koda ko ya mutu a kan gadansa kaje wata garabata kawai abin da ake nema ka roki Allah da gaske to Allah zai maka koda kuma a gida ka mutu wani lokaci idan mutum yayi wata mutuwa kai zai ka ringa tausayin sa alhalin kai ne abin tausayi amma ne abin tausayi ba ai shi lahira in dai kai isa da imani to ka haye Allah ya sa a cin rayukan muna musulmi ka gama sa'a duk yadda za a yi kuma in dai labarin mutuwa ne duk duniya labari ɗaya ne ba wanda ba zai tafi ba ba mai zama kaga in mutum ya yi tunani dai abubuwan wasu iri ne ba wani wanda zai zauna muna ta kokari muna ta kokari amma duk labarin ɗaya ne ka yi ta kokari ka yi ta kiyayewa ka yi ta abin da za ka yi kana nan me yasa kake nan kwanaki da Allah ya ɗeba ma ba su cika ba shi ne kawai dalili ba wani abin da ke sa Allah ya bar mutum sai idan kwanakinsa ba su cika ba idan kwanaki ba su cika ba kana nan ko kai ko me za ka yi kana nan amma fa idan kwanaki suka cika to kuma magana babu idan kwanaki suka cika sai tafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu sa bare ma yanzu da ake mutuwa ta hujja da yawa labaran mutuwa yanzu suke sai suna ba mutane mamaki don yanzu yanzu ana tare da mutum yanzu yanzu ba yanzu yanzu an yi kaza da mutum yanzu yanzu ba yanzu yanzu haka ake ake ta yi kawai mutum koma wacce ce ne ya damu ya damu da addu'a na Allah ya sa ya cika da imani shi ne ma damuwar ba ma maganin karka mutu ba saboda ai karka mutu ma wata tatsuniya ce ai wasa ne an ci ko kai aka ce ba karka mutu da karshe sai ka roƙi mutuwar ai na wallahi daga karshe da kanka sai ka daga hannu ka roƙi Allah ka mutu da za a ce ma shi kenan kai ka zauna eh kaga wannan generation ya kare kaga wani gaban ka ya kare ka ganka da shekara ɗari biyu da kanka za ka yi addu'a Allah ya saka mutu haka rayuwa take dan lokaci ne yana yi yana ta tafiya yana ta tafiya yana karewa za ka ga ɗan yaro ɗan gani gwanin ban sha'awa sai ka manta kai ma da haka yake na yanda yana yaro yake ta tsalle ne san ba ruwan shi shi bai san ba ruwan shi haka kai ma kai su ma iyaye magabata su ma haka suke ta kallon ka ana Allah ya raya Allah ya raya yanzu Allah ya raya tun kana baba wata raka zama kaka na tun kana ana yau shekaranka arba'in ka zama hamsin ana hamsin ka zama sittin ana sittin ka zama saba'in ana saba'in ka zama tamanin ana tamanin ka zama tasa'in a a a haba ana tasa'in ka zama ɗari ka zama ɗari da goma wanda na wuce ɗari sai na kowa ya yi shiru kuma kamar irin na an rufe ƙofa to bare ma dai mu in ka duba magabatanmu za ka ga mutum da ya kai shekara tamanin komai ma ya kasa yi ba irin iyayenmu na da ba za ka ga mutum da shekara tasa'in yana kai kawo yana da ƙarfi amma yanzu mu abubuwan da suke birkita mu ba su da iyaka ba su da iyaka ɗazu wani ban Allah ya turo mun wani pilot ne ya turo mun wani abu na ɗan tura wasu wani bature ko makaranta ce yake ko bature ya ce take jawabi akan toothpaste mangogi haƙora take ce musu ba ta duba ne ashe kowane mangogi haƙora akwai wani a jiki hanyar an yi wani amma wai su suka yi shi ɗan ƙanana wanda ba za ka iya karantawa ba ka ji tsawon munafurci kuma wani ɗin ma abin da zai baka takaici wai idan yaro bai kai shekara shida ba kada a masa goge masa baki da abin goge baki saboda in ya haɗe akwai poison ya haɗe poison a yi maza maza a tafi wajen malaman likita na poison nace ashe mu da poison muke ta goge baki a wuni hul'a to fasala kani da Allah ne kuma in mutum ya san yadda Allah ya halitta harsan mu in dai poison kake sha sawa ai yana shiga jikinka shi yasa ashe yana wai kashe immune system na mutane na ce to Allah zai kiyaye shi yasa wallahi kowa ya nemi habbatar sauda ya ringa shan cokali daya ɗan ƙarami a kullum ka kawai karka ce ba kada lafiya ka ringa sha yana maganin abubuwa da yawa habbatar sauda eh in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yanzu kar kaburai ma sun gane shi suna saiki da yi sosai eh to amma in za ka gane to in dai wannan wanda ya fito ba kenan Allah kaɗai ya san sauran kayan da muke aiki da su kuma da ba dan su suka faɗa ba inda wani ya faɗa za a ce ƙarya yake sai na na ajiki duk kuma ta ce ba wanda babu shi yasa za ka ga wani rubutu ka rasa ammanarsa ko da gilashi sai ka ga ba ka iya karanta abu ai shi kaɗan kaɗan kenan kaga ba so ake a karanta ba ba so ake a sani Allah ya tsare mu wa ana anas radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man talaba shahadata sadiqan ubdiyaha ولو لم تصبه رواه مسلم أسامو حديثي لك حنف حرب يوم daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya nemi shahada sadikan amma da gaske tsakanin shi da Allah ubudi ya haza a ba shahada walau lam tasifu koda ba yaki da shi ba koda bai je filin yaki ba inda ya nemi ta so Allah zai ba shi saboda shi kyautan aljanna da Allah madaukakin sarki yake ayi kawai yake idan ka duba ayyukanmu ai ka san Allah kawai zai samu aljanna ne dan rahamarsa eh dan lutufin sa dan karamcin sa duk aikin da muka yi ma zaka ga ai bai kai a ba mu aljanna da shi ba ai amma sai rahamar Allah saboda aljanna ai abinda za a samu a cikin aljanna yana da yawa dadin da Allah ya tani da aljanna ya fi karfin aikin amma Allah madaukakin sarki sai ya sanya zai saka waɗanda suka aiki na gari da ita aljanna Allah ya samu a ciki وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة رواه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أسامو حديث لقى أبي هريرة دعا الله ثبت أغريشي yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato wanda yayi shahada yanzu sayyidina abdullahi da ake cewa an dadda tsaki an yi waye manzo Allah ya ce duk wanda ya samu shahada duk abin da ya same shi na kisa wanda aka mar wanda shine ya zama sanadi ya kashe shi to Allah yana cire mazafin ba abin da yake ji sai dai kaman cizon kiyashi ai kun san cizon kiyashi bai da zafi dan mun tsini ko za ka ji wani cizo ba ma ciwon cizon waye suna ɗaya mai zafin nan a ba rashin naka ba na a ba zuma ai za ka ji an cije ka ko na wato dai yake da muntsinin ƙaramin yaro ƙaramin yaro wanda bai yi wayo ba misali ka ce zan shekara ɗaya in zai muntsine ka za ka ji an taɓa ka ko amma ba za ka ji zafi ba to irin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shikenan abin da suke yi kaka dauka wahala suke sha a Allah madaukakin sarki yana cire musu wannan zafi وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس آه أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجب الأحزاب اهزمهم وسلنا عليهم متفق عليه an samu wannan hadisin daga Abdullahi dan Abi Aufa ya dala ta ƙara tabbata a gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wasu kwanaki wanda ya tafi yaƙi ya haɗu da abokan gaba manzo Allah sallallahu sallama ya zauna yana jira har lokacin da rana wato ta ta faɗi hasali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yaje yaki ba a soma yaki sai da safe a jira kwana huta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ya tsaya cikin mutane ya ce ya ku mutane ya ce kan ɗayanku ya yi sha'awa ya yi kwaɗayin haɗuwa da abokan gaba kan ɗayanku ya yi sha'awa ko ya yi kwaɗayi na haɗuwa da abokan gaba ku roƙi Allah lafiya ku roƙi Allah lafiya ku roƙi Allah zaman lafiya so ba wanda aka ce fatan yaƙi babu Allah madaukakin sarki saboda rahamarsa ma sai ya sa shahadan ma ba sai a wajen yaƙi kada yaƙi samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambayi sahabbai yace musu wa suwaye kuke kirgawa shahidai a cikin al'ummata sahabbai suka ce ya rasulullah ai su ne wanda aka kashe su a wajen yaƙi sai manzo Allah ya ce in haka ne ashe shahidan al'umma ta za su zama yan kadan tunda ah mu mun yaƙi ne za babu al'umma nawa ba su yaƙi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in haka ne shahidan a al'umma ta ai za su yi kadan sai manzo Allah ya lissafa yace wanda duk wanda wuta gobara ta kona shi yayi shahada wanda ruwa ya yi sanadiyar mutuwarsa ya yi shahada wanda gini ya yi sanadiyar mutuwarsa ya yi shahada wanda mata da ta zo aihuwa ta mutu ta yi shahada wanda ya mutu da ciwon ciki ya yi shahada wanda ya mutu da na annoba wanda ya yi shahada to maluma kuma da suke lissafi sai suka hada haddasa hatsarin mota a ciki haddasa to ai in ka duba mai mamancin musibar ruwa da hatsarin mota na mai mamancin musibar wuta da hatsarin mota ai duk musiba ce suka hada suka ce duk sun shiga ciki to bare ma mu da aka ce in dai ka roki Allah da gaske ko a gida ka mutu ma za ka yi shahada ka gani kenan kaga ya kamata ya zama himma ta mutum kawai ya zama imani ya yi imani babu yadda za a yi kawai sai dai mu haƙuri mutuwa kan ana kai dan ma ba ma azantuwa muna ta kai ƴan uwanmu makabarta muna dawowa muna ci gaba eh da harkoki duk wanda ya zauna ya yi tunani ko ya ya kai tunani sai ka iske wani wanda ka san shi ya taba mutuwa wanda ka san shi ka san shi wani aboki ne wani uba ne wani yaya ne wani kani ne wani makwauci ne gasunan gasunan dole sai ka samu ka san wani wanda da yana nan yadda kake yana kai kawo yadda kake yana harkoki yadda kake wani ma sai ka samu ya fi ka iya duk abin da kake yi duk abin da kake yi sai ka samu ya fi ka iya idan kuɗi ne da kai sai ka samu ya fi ka kuɗi idan mulki ne ya fi ka sarauta idan ilimi ne ya fi ka ilimi idan duk abin da ɗan adam ke takama da shi sai ya ga wanda ya fi shi shi yanzu baya ka kenan inda muna wazantuwa dole mu shiga taitayin mu lokaci da ya yi shikenan sai tafiya Allah ya ba mu sa'a Allah ya samu mutu muna murna Mm. Allah ya ja kwana Mm. ku zanna ta wato wannan a ja kwanan ne wata rana mun yi karatu babu muka shiga babun mutuwa a cikin ina jin wannan littafin ne a national musamman sai wani ba mun karatu ya ce mun malam ka san wani abu mamaki ne ce a cewa akwai abokina da muka zo karatu ran da ka san mu babu mutuwa ne ya ce wallahi ba zai ƙara zuwa masallacin nan wallahi ne babu mutuwa da ta ai babu mutuwa da shi yace wai sai an an gama babu zai zo amma sai an gama babu wanda shi yake faɗa babban mutum ne na ban zai ka ce ƙarya ce ma musulmi kuma da gaske na to a yara ma na taɓa haɗuwa da wani ana neman wani taimakon ginin masallaci sai wani ya kira ni ya ce gashi a waje kaza in ya tashi zai zo na ce a ni ba zan yi abin nan a na shayar motsa amma ya gaya min inda yake na je sai ce a ba ba zai iya zuwa da na ce a in dai ba gidan abin nan kake ya ce a suna wasa ne a yi ratel wajen da ake squash ne ko wajen da ake buga na a ba mintan ne kuwa yawa squash ne ya ce yana wajen da na je kuwa sai na ga wasu cacca wanda mun daɗe da su har sun taɓa karatu shekara kamar ashirin da biyar mun taɓa buɗe makarantar manya a national mosque manya suka shiga amma sun suka wawwatse sai wani a ciki da na je wani sai yake ce wani ko ya sani ya ce a bayan shi ɗalibin mu ne a wajen fa a gaba na yake ce a ai shi dalilin da yasa ya fita a makarantar ya ce wata rana ne na zo na rubuta wani hadisi wai hadisin ya ce ko me ka ci na haramta ka biya a lahira wallahi ya ce wacin daga ranar da ya fita da baki ke bakar ka ce labari shi da baki shi yake faɗa ko wannan suna ne tun ranar da ya fita ce wallahi ya kara ya kara koma ya ce lokacin suna ta jan kaya a garin nan na kuma kawai a zo a ce masa na to ka duba irin wannan tunani tsakani da Allah kuma na ce ma banda da kai sai ke faɗa ba za ka saka ce tare yake ka ji an ce ma ka gyara kayanka na kawai ka ce ba ka san ka ji ai shi ne ka ji an gaya ma ga yadda za ka yi ka ce ba ka san ka ji gara ne kawai sai dai ka je layara ko haɗu shi ne fasara abu ba kyau dan adam ko kun so yake to yi kokari ya tuba ya dena eh ba ya ce zai ci gaba ba Allah baya san haka wannan shine dujewa akan sabo wanda Allah ya sanya shi sharadi na kin gafartawa mutum Allah madaukakin sarki ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba su doge ba akan abun su doge wannan shi yasa ko mutum na sabo ko bai daina ba to yayi hakuri ya da sabo ne da haka sai ta neman gafarar Allah amma kada ya yarda ko da wasa ce zai gyara ki ya mai da shi cewa ba sabo bane saboda idan akwai nasi karara akan haramcin abun mutum yace halal ne yayi ridda shine hadarin sa idan akwai nasi karara daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace abun nan ba kyau kace da kyau kai ridda shi yasa kaga mutum sai ya kiyaye eh yana magana na ce kaga Allah ya taimake ka baka tafi ba kana nan eh ba haka ba da yawa ba karamin yaro bane ya yi aiki ya yi ritaya ya yi ya tsuwa to kawai kuma sai mutum duk abin da ya ce kuma yanzu ya dawo yana jiran ba abin da yake jira sai mutuwa kun san wani abin da duniya ba ta yi ba kenan kana nan kana nan yanzu kana da ƙuruciya kana aiki kai ofisa ne kai wane ne duk kana ta wani hayaniyar ana nan wata rana idan Allah ya ja kwananka za ka dawo ka zauna wallahi ba abin da kake jira sai mutuwa duk abin da ka san ana yi a duniya ban da kai har za a waye gari ko gayyatar ka dauran aure an daina saboda an san ba za ka iya zuwa za a wahalar da kai dan da mutum ya waye gari shiga mota ya zama wahala akwai wanda za a nan ce shiga mota don masa wahala ga rashin lafiya zo da yake zuwa ya bige mutane suna nan suna nan Allah ya ji ƙanshe mu shagari shugaban ƙasa da da wani ya taba ba mu labari abokinsa abokinsa ne wanda suka taso tare ya ji labarin shehu shagari bai da lafiya ya zo gidan shehu shagari shi kuma bai da lafiya kafarsa na ciwo shi mutumin haka ya lallaba ya zo zatensa zai iya taɓowa falo su gana sai zan yana sama shi ba zai iya taɓowa ba shi kuma ba zai iya hawa ba wallahi sai ka ce kowanne sai da ya kuka kowa na son ya ga juna irin abokai na da gashi a sama yana sai ya gaishe gashi a kasa yana sai ya gaishe amma wallahi ya ce wanda ya kai sai ce wallahi haka suka tafi kowanne na hawaye shi ba zai iya haurawa ba shi kuma ba zai iya sakowa ba sai waya aka hada su suna ta magana to kaga irin duniyar da ake ciki ba kenan kuma wannan tafiyar kowa ita ya dosa kaga ganka samari kana jin karfi kaman na kaman zaka cire bishiya na haka tsofaffin da suke duk wani tsoho da ka gani da saurayi ne wallahi duk wani matashi da ka gani da yaro ne haka aka ji shi yasa mutum yayi ya ribaci ya karinsa yayi aikin alheri a kuruciyarsa yabi Allah a cikin shekarunsa dan in shine za a yi mana hisabi a kansu shine mutum ya doge wajen bin Allah sai ya ƙara da shekarun a cikin bin Allah sai zama riba ta samu Allah datar da mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi da yace kada ku ku roki Allah lafiya yace kuma amma idan haduwa ta kama da abokan gaba sai zalaki mun fasiru idan haduwan ta kama to ku yi hakuri sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa alamu ku sani annal jannata ta ta zilal siyu aljanna tana karkashin inuwar ta kubba sannan sai manzo Allah ya addu'a yace ya ubangiji wanda ya saukar da littafi shine alqur'ani wanda ya tafiyar da giragizai a sama wanda ya rusa wato abokan gaba runduna ta abokan gaba sai annabi ya musu addu'a ya addu'a kan sai ce Allah ka rusa su Allah ka taimake mu akan to mu ma duk makiyin Allah Allah ka rusa shi Allah ka taimake mu akan wanda duk suke kokarin wato mana satan imani ko zai satan imani ake wallahi satan imani mutum kawai a mara salula ta ta imani kuma ga wasu abubuwa yanzu ga su nan ga su ƙarya amma mutane sai ka ga kama an ɗauka gaskiya yanzu zai a yi fim sai a sa 18 ko 18 wai idan baka kai 18 ba na kar ka gani wato in ka kai etin ka shiga wuta shine ma'anar sama na me ya hada 18 in ka kai 18 kai abin sabon Allah me yasa aka sa wanda bai kai 18 ba kai ya gani wato su ma sun da ba kyau kenan ko amma kai da ka kai 18 shi kenan ba ruwanka da Allah je ka kankire ka gani wanda dake ta ne ba daidai ba ne da 18 da ba 18 ba kawai musulmi ya ji tsoron Allah abinda Allah baya so kawai ka bari bunda Allah yake so ka doge kai ta yi inda kai kuskure kai ta neman gafara Allah shike nan Allah shi ya da zan tsaya nan yace idan mutum yana da 'ya'ya mata guda uku yace suka yi aure ba tare da wani matsala ba to shi mutum babansu ya zama cikin masu masu jihadi nake kwarai da gaske mama guda uku ba ko guda biyu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da man ita mace abinda ake nema a wajen uba ya tsare ta ya mata tarbiya ya mata aure shi kenan ya samu aljanna kyauta eh in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk Allah ya jarabe shi da yaya mata ya tsare su ya musu tarbiya ya aurar da su manzo Allah ya ce shi kenan za a ba shi aljanna uku ba ko biyu wata ruwa ko ɗaya ma amma ba ka ji ka'ida a kula da tarbiyyar a tsaya a kansu kuma a samu a yi masa aure kun ga musulunci ya sanya aure ka'idan musulunci dangane da abin da ya shafi mata shine aure duk wani abin da ake kawowa duka duka 'yan ragiya ne kamar yadda ake kawo wai mace ba ta yi aure ba saboda tana karatu wannan duk kuskure ne shi haka ya a musulunci karatu bai da lokacin gamawa musulunci ba shi bai zo yana da lokacin gama karatu ba shi karatu ana yi shi ne a rayuwa yawa ba abin da yake hana shi a tsarin musulunci aure baya hana karatu karatu baya hana aure in ma ta aure ta ci gaba da karatu digiri in ana digiri ɗari na nuhu ta yi musulunci ya hana ba amma kar wannan kuma ya sa a saboda barna ake barna ake barna da ta sani yake ta faruwa saboda abubuwan yanzu abinda batu da yake kira temptations sun yawa abubuwan da za su jawo hankalin 'yan matan su zama fasikai sun yawa kawaye ne gulub-gulub midiya ne wannan abubuwa ba su ba za su ne samu ba jama'a shaidanu ne big brother gashi ana ta nemo program duk ƙarshen su in kaga fassarar su ne suke so su cimma shine lalata 'ya'yan wallahi manufarsu kenan wanda an gane wanda ba a gane ba da ka ga mafi alheri in yarinya ta kai aure Allah ya ba ta miji ka a mata aure ta ci gaba da karatu shi ke nan sai karatu amma da yawa da an tsaya an yi auren an tsaya sai an gama karatu to karatu ai ba gama shi ake eh karatun ba gama shi ake Allah shi zai duk to mutum ne ya zo masallaci masallaci an haɗa sallah suna sallar isha shi kuma ya zo da yi magarba ya ce sai mutum ya bi su ya bi isha da niyyar magarba da saninsa da saninsa cewa suna suna isha ne ya ce waya zai tun da ya shiga da sanin shi idan liman ya yi raka a uku to sai ya zauna sai zauna ya zauna ya shiru na ya shiga kurkukun liman sai liman ya yi raka'a ta hudu na ya yi sallama sai shi ma sallama wannan sallah ba ita ce asali ba jama'a ba haka ake sallah ba amma dai in mutum ya yi ta sallarsa ta yi eh sallarsa ta yi ba zai ce zai raka'a hudu ba wanda zai ya ƙara sallah da ya san ƙari yake sallar ta baci Allah Allah ya zo idan mutum ya rashin lafiya sallah ta kuce masa yake zama salloli to wannan ma wata kadiya ce wanda ya kamata musulmi su gyara mara lafiya ba a bari sallah ta kuce masa jama'a mara lafiya ba a bari sallah ta wuce shi mara wato Allah ya ce duk mu da sallah amma in ka duba shirin musulunci inda za a ce ma wa ma ya fi cancanta ya tsaye da sallah ai babu kamar mara lafiya kuma Allah madaukakin sarki bai yafe wa kowa sallah da Allah zai yafe wa wani mutum sallah da ya yafe wa masu yaƙi na da sai ya yafe wa masu yaƙi amma ayar da Allah ya ce a tsaye da sallah kuma a yi ta a lokaci ma filin yaƙi Allah ya saukar da ita da haka sallah in mutum bai da lafiya ba a barin sallah ta wuce shi kuma kowane irin rashin lafiya rashin lafiya ɗaya ne mutum ba zai yi sallah ba shi ne rashin lafiyar da hankalin mutum ya gushe mutum an san hankalin shi ya gushe wannan shi kenan daman ma sallah ba ta kan shi amma matuƙar yana hankalinsa karka damu da yanayin da yake ciki karka damu ko jikinsa da najasa in yi sallah Allah zai karba duk yanayin da yake ko a rigingine yake ko a kwance in dai yana jin magana za a ce masa wane ya ce na'am to zai sallah zai sallah a duk yanayin da ya samu kanshi sallar da ta kai ana yin ta da ido na warai da gaske da haka ba magana a bar mara lafiya wai ya bar sallah wai kuma daga ba zai zo ya rama a'a to in bai samu in bai in ya mutu ba an ba daidai ba ne Allah ya واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يسر لنا أمورنا ما رأت في قلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين